بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الحرب بن إسماعيل الكرماني رحمة الله عليه آه، درسنا بيو zamu muna magana akan abin da ya shafi al-iman wanda muka ji wa inna limana maqalun bil lisan wa sidq wa qalbin wa fi'al arkan hadha huwa al iman wa imanuna qawlun qawlul lisani wa aqdu qalbihi zid madha fi'al ar-rukni fi ma qad i'tala so akwai madahib ah, game da al iman da nake so mu karanta wanda akwai game da ta'arifin imani akwai kusan aqwal guda shida da nake so makaranta kamar ka koma ga majmul fatawa da ibn taymiya za ka samu bayani akan wannan insha Allah na farko shine al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil qalbi wal jawari so akwai wannan masu faɗa wannan sun ahlus sunna wal jama'a da mu'tazila da khawarij sai dai kuma akwai suke ballewa su ba ahlus sunna su mu'tazila da kuma su al-khawarij to su khawarij suna cewa murtakibul kabira kafirin fi duniya duk wanda yake kabira to a duniya kafiri ne mukhalladun ne kuma finna ina nan cikin wata kum dindindin fil akhirah to su ahlus sunna ba sa faɗa haka su kuma aqida ahlu sunna cewa suke murtakibul kabira mu'minin amma naqisul iman wanda yake manyan laifuka suna ce mashi eh mu'mini ne amma naqisul iman na da tawaya ga imanin shi fi duniya a lahira kuma wa tahta mashi'atillah a lahira kuma za a bar shi ne akan abin da Allah ya ga dama akan shi in sha azabahu bi adlihi wa in sha afa anhu bi fadlihi wa karamihi to su kuma mu'tazila ko mu'tazila suna cewa murtakibul kabira laysa bi mu'min wala bi kafir fi dunya kaga sun saba ma khawari su ma kuma sun saba ma ahlus sunna kenan suna cewa in murtakibul kabira laysa bi mu'min wala bi kafir fi dunya asu ce mishi a'a murtakibul kabira ba mumini bane kuma ba kafiri bane a duniya wa huwa fi manzila baina zamu zo mu ji akwai wasu usul na mu'tazila da zaka zo ka ji su daya bayan daya wannan su ne usul da suka gina aqida su ta al-i'tizal akan su da haka su ce na akan wata manzila ce baina al-manzilatayn wasu wa mukhalladun fi an-nar fi al-akhirah kaga su kuma khawarij murtakibul kabira kafir fi dunya mukhallad ne kuma fi an-nar amma su ahlus sunna murtakibul kabira mumini ne amma na kisul iman a lahira kuma ta hata mashi'atin lahi yake to da haka suka ce alƙaunar tsani kuma al'imanu ƙaunar bin lisan masu ƙauli na biyu ke nasu ce al'imanu ƙaunar bin lisan wa atiƙadun bil ƙalb nasu ce maka imani ƙaunar bin lisan wa atiƙadun bil ƙalb suka ce wala yadkhulu na fihi al'amal su kuma ba sa shigar da aiki cikin imani masu faɗa wannan su ne murji'atul fuqaha murji'a cikin na cikin hanafiya alqawlu thalith al-imanu tasdiqun bil qalbi faqat suka ce imani shine gazgatawa da zuciya kadai nuduk duna nutukun bil lisan ba tare da an furta ba da baki wa ala hadha fal kuffar mu'minun kaga akwai ƙwararren suke kafirin mu'mini ne ayi sosai kuwa tunda ai su ma suna da tasdiqun bil qalbi ne faqat ba tare da sun furta ba a baki dole kuma sune asha'ira sune asha'ira wannan shin ta'arifin su ga imani zance na hudu al imanu nutqun bil lisan faqat suka ce imani kawai nutq ne a baki kadai inda zaka yi nutq a baki babu mai i'tiqadun bil qalb wannan kuma munafiqan mangone ne kenan ai tunda ka ce mana inda zaka faɗa ai su ne ya ƙulu bi afawahin ma lasafi rubi to kenan munafiki ma a ce mu tunda dai har shi ma ai yana da abin zai furta a baki amma a cikin zuciya ba haka abin yake ba to kaga wannan kuma su ne karramiya zance na biyar suka ce al'imanu ma'arifatun billahi fakat imani ka san Allah to in wannan ne kuma ko duk duniya gaba ɗaya ba kafiri ai kuwa san akwai Allah wa ala hadal qawli laysa ala wajhi al kafir bil kulliya ba kafiri ko da dan dai kace sanan Allah ai ba wani bisan Allah ba kowa wannan dama wannan kowa riga sun dama wannan tauhidin a ce waye Allah kowa san wannan fir'auna da kowa san Allah ai shi ma ce waye ana rabbukumul a'la kina sa akwai Allah din to amma ni ne boss abin da ya faɗa kenan yadda akwai Allah eh fas'al ti fas'al kaza kaza kaza kaza kaga yana shi ma sa akwai Allah to amma shi ne babba to kaga kenan wannan kaulin ka zo ka ce wai imani ma'rifatun billahi faqat wannan ba zai yiwu ba ba la ya jahallu khaliq subhanahu ahad wannan sun jahmiya din kenan sune jahmiya na ƙarshe suka ce al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb imani qaulun bil lisan ne sun yadda wa tasdiqun bil qalb suka ce wal amalu shartu kamal amma shi aiki sharadi ne na kamala na cikar imani wannan kuma su ne wasu da'ifa a wannan zamanin su kone su shine abin da suka abin da suka faɗa to wannan game da imani kenan sai mu tafi inda malam yake cewa wa man za'ama anna al ma'rifata al ma'rifa ko billah wa man za'ama wanda ya riya anna al ma'rifata cewar sani wai tanfa fil qalb tana amfani a zuciya wa illam yatakallam ko da bai furci ba ko da bai wannan magana ba bi hada ita fa huwa jahmi wannan ba jahami ne wannan a sashi da zubin kenan shi ma bai kai labari bai sha ba ya haɗu wa man za'ama annahu mu'minun inda Allahi mustakmilul iman wanda ya ce cewa wai shi mumini ne a wajen Allah mai cikakken imani ya cewa ai mu inda mu ne cika baki ya ce ni mai cikakken imani ne fa hadha min ashna'i ƙauye murji'a wani shi ne mafi munin ashna fasid baɗi wani shi ne mafi munin zance na murji'a wa aqbahuhu shi ne mafi muni mutum ya ce wai shi ne cikakken imani ne a wajen Allah kabarat kalima ƙara ya ci gaba da cewa wal qadru ko wal qadru khay wal qadru khairuhu wa sharruhu da kuma qaddara ta alheri ko ta sharri ta wannan duka mutum ya zama ya kudurta wa qaliluhu wa kathiruhu da kadan da kuma da yawa wa zahiruhu wa batinu abinda yake zahiri da abinda yake batini alqadru khairihi wa sharrihi wa qalilihi wa kathirihi wa zahiri duka kadan da yawa zahiri da batini wa hulwihi wa murrihi mai dadi marar dadi wa mahbubihi abun su wa makruhihi da mara kyau duk aka samu wata jarabawa ko wata kaddara ta hau maka abin da ake so ka yi haƙuri ka rungumi kaddara ko wanda bahaushe ke cewa wa awwalihi wa akhirihi min Allah da farkon da ƙarshen duka daga Allah ne tabaraka wa ta'ala qada'un hukuncin Allah ne qada'u ya hukunta ala ibadi ga bayansa wa qadarun qaddara ce qaddarahu alaihim Allah ya kaddara musu la ya'adu ahad ba wanda zai ketara wannan kaddara والقدر اعتقد وصدق خيره وشره وهل وهل وهو مر دكا كغزغه تقدر مي كيو مر كيو فقدر ربي سره قد طوى في البريات لا يبدوك لا يبدوك فيدرى ويعقل أقدار na Allah sirri ne wanda Allah ya bambata shi wannan saran daga halittu la yabdu ba zai bayyana ba bai bayyana ko fayudara wa yau kala balle har a san wannan abin kwa iya hankalta wannan kaddara Allah da haka dai al'iman bil qadar wannan usul ne wanda kowa riga san shi ko na'am yace minhum yace la ya'du ahadun minhum babu wanda zai iya ketare ma wannan mashi'atullah mashi'a ta Allah kinan ku mashi'a nufi na Allah azza wa jalla la yujawizu qada eh babu wanda zai iya ƙetare hukuncin Allah bal hum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum la dukkanin kowa da kowa zai tafi ne zuwa ga abinda khalaqahum lahu Allah halitta wannan abin da yi shi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar maratibul qadri guda nawa ne na'am arba'a ma hiya al-ilmu da al-khalq na uku al-kitab al-mashi'a sune maratibu al-qadar al-ilmu al-kitaba al-mashi'a al-khalq al-maqadir nawa ne al-maqadir nawa ne khamsa na farko taqdirul azli na biyu na al-hawli al-yawmi al-mithaqi sai dai ba ku kawo su ba al-tartib al-azli ne farko sai al-mithaqi sai al-umri al-hawli sai al-yawmi guda biyar kenan al-maqadir su kuma maratib guda hudu ne na'am wa waqi'una mana ce bal kull balhum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum lahu wa waqi'una fi ma kaddara alayhim za su auka ga abin da Allah ya hukunta musu la mahala ba shakka akan wannan wa huwa adlun minhu kuma wannan adalci ne ga Allah in ya so kan ma da kaddara ko ya jarabe ka ka karba kawai wannan adalci na Allah azza rabbuna wajan wazina wasariqa kaga zina da sata wa shurbul khamri da shan giya wa qatlun nafsi da kisan rai wa aklu malil haram da cin dukiya haramun wa shirku billah da shirka da Allah wa zunu da zanabbai wal ma'asi da laifuffuka kulluha bi qada dukkanin suna aukuwa ne da hukuncin Allah wa qadar min Allah da kuma qaddar Allah duk abin da zai faru komai zai faru wa af'aluna khalqul ilahi wa kasbuna alama ala ra'ayin sahihan mu'assal kaga dukkaninsu wallahu khalaqakum wama ta'malun shine karatun mana yace wazina was-sariqa kaga zina kaga sata duk waɗannan abubuwan da kaji ana ambata malam yace dukkaninsu da hukuncin Allah kuma da ƙaddara Allah suke wa qadar min Allah min gairi ayyakuna li ahadin min al-khalqi ala Allah hujja ba tare da kuma wani daga cikin halittu ba ya ce zai kafa hujja da wannan wajen Allah ya ce to ai Allah ne ya kaddara mani je ya sata a kama shi ce kai haka to Allah Allah ne ya kaddara sai ku yanki mai hannu ku ce Allah ne ya kaddara mai yanki mai hannu mai hannu kan mutum ya je wallahi sharrin shi ɗani wala haka Allah ya kaddara ana gaske cewa wala ya ce shirin shi ne ko da haka min gairi ayyukun al-ahadin mila khalqi ala Allah hujja kuma wani bai ce ba yana dalili a wajen Allah yana dalili shi ai Allah ya kaddara mishi ko kuma ai Allah ne ya hukunta wannan abin hukuncin Allah yanzu mutum ya dauki mashin ya je ko mota ta ganganci sai kuma ba fara ce a haka Allah ya kaddara a haka Allah ya hukunta kaza kaza kaza kaza kuma shi ya kasa ma yadda laifin shi a wallahi kaddara ce ai ai kaddara ce ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza eh kwarai da gaske kaddara ta ka Allah ya hukunta amma kuma ba za ka danganta wannan abin ba ya zama hujja a gare ka ka je kai zina ka zo ka ce ai kuma ai Allah ne ya kaddara maka ba za ka yi wannan ba min gairi ay yakuna li ahadin min al-khalqi ala Allah hujja bal lillahi al-hujjatul baligha kaji ala khalqihi kuma shi Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun to yanzu ai wannan ya fara maka kalwa zani a cikin daliya idan aka ce wai ayyuka da suke munana aka ce suna faruwa ba da ikon Allah ba kina akwai abin da ke iya gajiya yake iya Allah ya kasa iko da shi kenan qalu fa af'alul ibadi qultuma qultuma min khaliqin ghayrul ilahi al-amjadi suka ce wai yanzu ya maganar af'alul ibad ya maganar ayyuka na bayi ce ma min khaliqin ko darul ilahi al-amjad sai ce qalu fa hal fi'l qabihi muraduhu shin yanzu aikin da yake mummuna za a ce Allah ya nufaci wannan aikin qalu hal fi'l qabiyyi muraduhu shin za a ce yanzu aiki mummuna za a ce Allah ya nufaci shi qultul iradatu kullu hal sayyi nace ai ai irada wannan nufin na Allah dukkaninta tana ga Allah laulam yuridhu wa kana kana kisatan da a ce Allah bai nufaci wannan aikin ba sai kuma ya kasance ya zama na kisa kenan wani aiki Allah bai nuface shi ba kuma ya kasance subhanahu an ayyu ujiza hurrati ai wannan ba zai yi ba da haka dukkanin ayyukan dai wallahu khalaqakum wama ta'malun wa ulim wa ilmullahi ilmin Allah azza wa jalla madin ya shuɗe fi khalqihi a cikin halittun shi ilmin Allah abin da yake zan ya shuɗe yana nan fi halkihi a cikin halittun shi bi mashi'atillah da nufi na Allah kada alima min iblisa wa min gairihi min man asahu Allah ya sani daga iblis daga wani iblis kuma min man asahu cikin waɗanda suka saba ma Allah Allah ya sani wannan abin Allah ya sani min ladun an usiya rabbuna rabbuna tun daga lokacin da aka saba ma ubangijinmu tabaraka wata'ala ila an taquma sa'a har zuwa tashin kiyama Allah ya san almasiyata wannan laifin wa khalaqahum laha kuma ya halicce su dan wannan abu wa alima da'ata kuma ya san aikin da'a min ahli da'atihi daga waɗanda suke ma'abota da'a ga Allah wa khalaqahum laha kuma ya halicce su dan wannan abin rabbi alimun kullu ma kana aw yakunu fil khalqi tafsilan wa in kana mujmal wannan cikin tufa ka karanta wannan wa khalaqahum laha ya halicce su kuma dan wannan abin fa kullu fa kullun ya'malu lima khuliqa lah kowa yana yin aiki ne lima khuliqa lah ga abinda aka halicce shi dan shi wa qad jaa fil athari kullun muyassaru kaza innal a'malu bil khatimi qad jana wasa'irun kuma zai tafi ne ila ma qudiya alaihi ga abin da aka hukunta mishi wa ulima minhu wa ulima minhu la ya'du ahad kuma aka san wannan abin daga wajensa la ya'du ahadun minhu babu wanda zai ketare wannan abin da aka kaddara masa qadarullahi qadara Allah qadarallahi wa mashi'ata da kuma nufin Allah wallahu al-fa'alu lima yurid Allah mai aiwatar da abin da ya nufa ne ka gani wa rabbi alimun kullu ma kana aw yakunu fil khalqi tafsilan wa in kana mujmala kaga Allah masani ne kullu ma kana duk abin da ya kasance aw yakunu fil khalq ko kuma abin da zai kasance ga halittu to Allah ya san shi tafsilan Allah san shi bayanin shi dalla dalla wa in kana mujmala ko da abin a dunkule yake to Allah san tafsirin wannan abin wannan cikin dahawiya ka karanta wannan faman za'ama anna Allah tabaraka wa ta'ala sha'a li ibadihi alladhina asawfu alkhayra wa da'a wanda ya riya cewar Allah tabaraka wa ta'ala sha'a li ibadihi alladhina asawfu ya su ya nufata ga bayan da suka saba mashi alkhayra wa da'a alheri da kuma da'a wa annal ibada kuma lalle su bayi sha'uli anfusihim sharra wal ma'asiya su kuma su suka soma kawunan su ashar wal ma'asiya kaga wasu a ce sha'a Allah mashiyar Allah abinda Allah ya nufata shine li ibadihi alladhina asawhu wanda suka saba mashi to shi Allah abinda ya so gare su me alkhair wa da'a to su kuma al ibadu sha'uli anfusihim sharra wal ma'asiya sai a ce su kuma bayi sai a ce kawai sun suma kansu ne a shirul ma'asiya mana ce fa'amilu alama shi'atihim su bayi kenan da haka zai zama suna aiki ne da abin da suka ga dama ba wai abin da Allah ya so ba to wannan irin wannan dan bid'an faqad za'ama to yariye cewa anna mashi'atul ibad nufi na bayi a ga lafin mashi'atul lahi ya marin jaki nan game da mashi'atul Allah kenan kuma haka ne yanzu fa nan za ka ga hadda zai zo ma yana maka rudud in ma an baka shubha ne tafin nan muhimmin jidda in ma shubha ce aka baka to to za ga yadda yake ɗaure 'yan bid'a da yadda yake bulala yake ba ka tsantsagoran aƙida ce to kuma wannan wallahi shine abin da yanzu muke da matuƙar rauni akan shi malam mutane kawai an yi sakaci da aƙida amma kowa kawai abin da ga dama yake sai dai kawai a ta karantar da arabiya ana karantar da fikihu amma a dawo da mutane akan tsantsagoran aƙida to ko dai kana tsoron kada a tsane ka a ce ka cika zafi ko kuma ko kuma misali ko wanda suke tare da kai kana ganin to ai za su kauce su baka wuri ko kuma dama dai cikin suka ce kai ma misali to kana ganin da ka zo fa ka fara irin wannan karance karancen to shikenan kuma za a samu za a yi za a rabu to shikenan sai a kyale kawai sai ga ga majalisi ya komai ana karantawa amma aqida fa mai sunan aqida babu ba ta karantuwa wa annal ibada sha'u li anfusihim ash-sharra wal ma'siya fa'amilu ala mashi'atihim to wannan muka ce faqad za'ama anna mashi'atal ibadi aglab to wannan lalle yariye cewar mashi'a ta bayi tarin jama'a ta Allah ke tabaraka wa ta'ala Allah ya tsare mu tabaraka wa ta'ala zikruhu mana yace fa ayyuftira'in ala Allah akthar min hadha wani kirkira wa Allah ƙarya ne ya fi wannan girma a wajen Allah wani kirkira ne kirkira wa Allah ƙarya ya fi wannan girma fi sabilillahi fa ayyuftira akthar Allah min hadha ayyuftira akbar Allah min hadha kaga wannan abu ne babba aka jingina wa Allah wannan subhanahu za mu tsaya anan hidarsi na gaba sai mu tashi wa man za'ama anna ahadan min al-khalqi sa'irun ila ghairi ma khuliqa la faqad nafa قدرة الله على خلقه وهذا إفك على الله وكذب عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله